wallahi da na shi mata da talatin Rafa bai jiyo ba. Mun kara masa daidai. Ok. Tabbata tare. Nawa kunna matan mu. Kusa ma yawan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyyun salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله صادق الله الامين صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa a cikin darasi na goma sha tara bayan yini da goma sha tara na kwanakin wata rarraba a wannan shekara ta dubu da dubu hudu da arba'in da bakwai a wannan masallaci na jami'ar abubakar da faru balewa Allah ya ji ƙarin abubakar da faru balewa a nan birnin bauchi inda muke karatun alƙur'ani da girma tare da tafsirin ta a cikin sojin isra'a mun yi karatu zuwa aya ta saba'in da tara yau kuma da yardar allah za mu yi karatu daga aya ta saba'in mata kuma fara muna amfani da wani dama wajen yin labarai da farko wasu daga cikin wannan baki wadda da dama ba ba ji bane a wannan majalisi akwai malamin mu wani daga cikin jagorori na addini kuma siyasa da bauchi Syekh Marita Mustafa Sulaiman Hasan shugaban mu a majalisin masallacin anas bin malik inda muka dade da kasancewa ita ce cibiyar mu ta karatu tuba a nan da gwamnati ba ka samar muna maka lafiya da mahaifar da zuwa allah ya ta kai da kai kamar yadda kuma muke wadatar ɗaya daga cikin abokanmu malam mujahid da ya zo daga birnin kabi shi ma ba masu bane ko da yi mako ne da wannan majalisun na cikin halin malam mujahid Allah ya saka maka da alheri kuma waɗansu masu da mai yiwa masu na ambata da bayan da ba a yanzu abu mafi gobe idan na zo da su fayi a gabatar da su bayi ana rama babban da ya yi nemo da kansu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na
بسم الله الرحمن الرحيم na
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل
وقل رب قد علمني نطق صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ubangiji mu gani ma da ɗaukaka ya ce wa ƙorrafi ka yi addu'a kana mai cewa ya ubangiji na arzikin mun gudu kama su ka shigar da ni shiga ta gaskiya wa asirin jini mun fara da shi kuma ka fitar da ni fita ta gaskiya وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا kuma ka sanya mu wata hujja ko wani kari mai taimako daga gare ka. Wa kun ja alhaku wa zahafal ba'i. Allah ya ce kuma ka ce gaskiya ta zo, ƙasa kuma ta lalace. Inda bafila ta da zuwa, a ƙasa da ɓarna a bar lalacewa ce. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين التي تكون سبب القرآن آيوي تدرس زمع وركعتي كما رحم المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة سيدي بعض عبد السيد نارا لأنه سيدي أخسارة Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin waɗannan ayoyi yana ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan abin da ya shuɗe idan ba kuma ta ba na ayoyi da suka yi magana a kan umarni da hannu ya yi umarni da tauhidi ya kuma yi magana a kan ranar tashin kiyama da sakamako da yadda mutane za su kasance sannan sai ya yi umarni a kan alƙalla ya yi umarni a kan sallar farilla da lokutan ta ya yi umarni a kan sallar nafila da tsarin ta to a nan kuma sai Allah ya ce to ka sai an tsara da addu'a wannan bai nuna maka galibi inda Allah ya yi umarni a kan wasu ayyuka na alheri sai Allah ya biya ya biya da hakan da cewa sai ba da hakawa da addu'a domin addu'a shi take sa a samu dacewar abin da aka sa ka kai abin da aka hana ka ka bari sannan wannan rayuwa ba ta taɓa daidaituwa ga wani in ba da taimakon Allah ba haka sai mutum ya rinka neman taimakon Allah ta hanyar yin addu'a wa ibadu rahman الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ان يسلى ليس والذين يقولون ربنا in aka yi sallah to ba sai an hada da addu'a shi yasa can ma da yake aqimu salata a tsaye da sallah liduluki shamsi sallolin rana da na dare wa minan yake ka tahajjud kai tahajjud cikin dare sai ce ko rabin gari da haɗa wata faɗa yawan addu'a kamar yadda muka sha faɗa kusan ko ina a cikin alƙur'ani addu'a saboda addu'ar ma ita ce ibada inda ba don addu'a ba ma da ba don Allah da mu قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم kuma ko ita sallah da ake yin ta ana yin ta ne ai don addu'a asali ma ma'anar sallah shi ne addu'a shi yasa daga ka fara ta da addu'a za ka fara in ka fara ta ka nemi addu'a akan Allah ya kare ka daga shaitan ka yi du'a ku yi kusa ka nemi Allah ya kare ka daga shaitan ka karanta fatiha ita ma karshen ta addu'a ce اهدنا الصراط المستقيم دعاء الاشياء دعاء الشيخ ذكرت وانت سوره سوره ذكرت tun daga ƙasa ta yi sama kul a'udhu bi rabbin nas addu'a ce kul a'udhu bi rabbil falaq addu'a ce duk inda ka je a cikin alqur'ani addu'a ku ce ta Allah mai ɗaukacin sarki ya ce ka ga haka ba da yawan addu'a rabbi adkhilni mudkhala sirr al-mudkhal masdar na wato adkhala yudkhilu mudkhala an gane ko ko kuma idkhala don haka adkhilni idkhala sidr shi ne mudkhala sidr Allah ka shigar da ni shiga ta gaskiya ka fitar da ni fita ta gaskiya wannan tana ɗaya daga cikin al'ummi jami'a wanda mutane da yawa ba su faɗa gaba a kan duk haka da ke a duniya ne ko ne ka shiga da ko ka duk harkar da ka gani a wannan duniya to ko ka shiga ko kana nema ka shiga ko ka fita ko kana nema ka fita ina so ku tuna mun wani abu a duniya nan da ba shiga ne ko fita ba babu shi idan kana neman wani al'amari na rayuwa kana so ka shiga kana so ka shiga makaranta shiga ne kana so ka shiga wata sana'a shiga ne kana so ka samu jari ka shiga harkar kasuwa shiga ne kana so ka yi tafiya zuwa wani wuri shiga ne kana so ka yi aure shiga ne sannan bayan ka shiga kuma kana duba ta lafiya idan zai kan ka shiga duk abin da ka gan shi a duniya da ka shiga kana so ka fito lafiya ko idan ka ka shiga kana so ka fito lafiya ko ba ta kashi ka fita kana so ka shiga kana so ka fito lafiya ko ka yi ku ka shiga kana so ka fito lafiya ballan kana ka shiga garin wasu ko wuri mai aminci ka shiga kana so ka fito lafiya ballan kana ka shiga da ba aminci duk sana'ar da ka shiga kana so ka kare ka fito lafiya duk matsayin da ka hau kana so a ce ka gama ka fito lafiya duk wata harkar rayuwar nan da ka ganta ko ta addini shiga ne ko ta rayuwa shiga ne ko kuma fita to wannan addu'a ce da ta game duka ya Allah duk abin da zan shiga ka sa in yi shigan gaskiya ya Allah duk abin da zan fita ka sa ni fitar gaskiya mene ma'anar shigar gaskiya wato shigar da Allah madaukakin sarki zai sa rabon alheri a cikin ta shi ne shigar gaskiya wanda ya shiga da gaskiya wanda ya shiga da sa hannun Allah ne saboda al'amari ya zama irin wanda Allah zai yarda da shi Allah baya shiga cikin harka ta gaskiya idan ka shiga kana so ka iya fitowa ba wanda yake iya fita cikin nasara sai da gaskiya to Allah ka saki shiga da gaskiya kuma fito da gaskiya duk abin da Allah ya sa hannu a cikin to abin gaskiya ne Allah baya shiga cikin harkar ta inna Allah la ya'lamu bil ma'asi sannan Allah ya ce a kome za ka yi ka zama cikin masu gaskiya ya ayi wa nabi na amu taqullah wa kunu ma asadiqi zama cikin masu gaskiya to haka duk inda za ku shiga ku shiga da gaskiya duk inda za ku ta kuta da gaskiya sannan shiga da gaskiya ne take ke sa in ka shiga kai abu da ya kai ka wanda bai shiga da gaskiya ba sai dai sai shi ta da to bai abu da ya kai shi to duk irin wannan ba ba a samu nasara sai a hannun Allah Allah ne yake rike da yake yi malakutu kulli shi makullan komai a hannun Allah shi ne yake sa maka abu zo maka daidai shi ne kuma gara ma sai wanda za a wanda ya zo ba zai zo wanda ne in Allah ya ga dama ka shiga da gaskiya sai ba ka fito da gaskiya in Allah ya ga dama ka shiga ba gaskiya sai Allah ya ka fito da gaskiya in Allah ya ga dama sai ka shiga da gaskiya ka fito da gaskiya gaskiyar ita ce abin da zai sa ka yi nasarar duniya ka yi nasarar lafiya ko da za ka yi nasarar duniya idan za ka jawo maka asarar lahira to ba gaskiya ba ce to Allah madaukakin sarki shi ne yake da hannu da zai kora ka akan dini wannan shi ne gaskiya shi ne ma'anar wannan addu'a ya Allah ka sa in yi shigar gaskiya a cikin dukkan al'amura na na addini da na rayuwa ya Allah idan na zo fita Allah ka sa in yi fita gaskiya a cikin dukkan al'amura na na addini da na rayuwa addu'a ta yi goma da wani kuna yi ta ba ku yi yana ɗaya daga cikin abin da addu'a ce ta cikin Qur'ani lakani ne daga Allah ta kansa kuma ba ku ya ba wa kaɗai ba sai dai fara gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai wannan abu sai aka bi sallallahu alaihi wasallam suka ce ɗaya daga cikin sirrin da Allah ya ba shi kenan na nasarar shiga Madina tun kafin ya yi jira sallallahu alaihi wasallam da wannan ya ce kun kai ka san akwai aiki a gaban sa ka bar garin da shi kaɗan haka ya ci soja na rayuwar wani wani gari kuma za ka je garin da in ka je za ka yi ta zama a shahar ƙarshen rayuwar za ka je gari da zai saba za ka canza musulunci za ka je gari da za ka samu mutane da ba da suka saba rayuwa ba za ka je gari da za ka haɗu da mutane irin waɗanda baka saba gani ba baka san munafukai ba sai ka je can baka san yahudu ba sai ka je can baka san nasara ba sai ka je can baka san bambancin almuhajiruna da al'ansar ba sai ka je can don haka lallai ka nemi cewa ko ka san da ake yaki ba sai ka ga can kuma nan duk yake ba ka zama shugaba da cikakken iko ba can za ka je Allah zai baka ragamar harkokin addini da na rayuwa a nan ya ka ja mutane sallah amma ba kai ne mai faɗa a ci ba can kuma za ka je ka zama kwaman daɗin ci don haka ka ce Allah ka shigar da shi gargajiya sannan Allah ka sa ka gama lafiya a yi gargajiya wannan shi ne ma'anar wannan addu'a رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وأنت أنا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا wani abuwa ke yi ta akan dukkan al'amuran kamar duniya za ka ga al'amari Allah ka sauki da kuma albarka a ciki. Duk abin da ka sa a gaba ke ta karanta wannan addu'a. Abu ya ba da addu'a gobe ya ba da wata ai duk Qur'ani addu'o'i da ga sunan da yawa.
نعم الله أكبر
Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan ita ce sirrin da ya rike sai Allah ya sa tun da ya shiga Madina cikin nasara yake har ya kwanta dama a nan da afwalu salatu wa salam.
الله أكبر
kuma duk mutumin da za a yi masa hali ya sai da mutum Allah ya samu ɗaukaka a kan da ya samu damar ya rama sai dai shi ya yafi الله أكبر
kuma duk da ya shiga madina da kafar dama sai zaman ya yi daɗin da bai sake fita ba har sai da Allah ya sa ya kwanta a garin الله أكبر
sai zama tun da ya fita daga makka kuma ko ya sake zuwa makka sai dai ya kasar ya bar garin الله أكبر ya koma ɗan madina in ya zo makka yana matsayin babu saboda Allah ya sa ya yi shigar gaskiya wa madina kuma daga fitarsa a madina bai bar garin ba sai dai fice kuma ga ubangijinsa in zai tashi a ranar kiyama ma sai dai ya taso daga ardul madina saboda ya shiga mai kyau duk wanda ya sa wani abu a gaba kana neman admission to ka rika karanta wannan aya kana neman aure ka rika karanta wannan aya kana neman jari ka rika karanta wannan aya kana neman sana'a ka rika karanta wannan aya daidai lokacin da kake kokarin fafutukar nema saboda baka san wanne ne Allah zai dora hannunka a kai na shi ne mudu kala shi ne نعم to sai Allah ya karkata hannunka daga inda yake ba mudu kala shi ne ba sai Allah ya dora hannunka akan mudu kala shi ne نعم sannan in shiga kana yi kuma menene ne zai zama da kai akan alheri sai da ba ne ne bane ka fitar da kai shi ne wa asali ne ya kufar da shi نعم Allah ka sa an fitar da ta ta gaskiya waj'alni min ladunka sultanan nasira kuma Allah ka bani karfi mai taimako a shi ta yadda ni karfi na ba zan iya ba kai ka bani karfi daga gare ka karfin da shi ne zai sokotin ina in iya delivery abin da ake nema a cikin aiki نعم duk wanda ka dace da tana daga Allah ne shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sarkin fuskar da yake yin nan ba Allah ya ce Allah fa bima rahmatin min Allah lika lahum Allahu akbar Allah ne ya saka zama kana da sauƙin nan inda ba don Allah ba za ka iya wannan sauƙin ba
Allahu akbar waye za a kashe masa a kora masa a raba shi da dukkan arzikin da a raba shi da gare su kuma ya zai samu damar gaba ɗaya zai ciwo mutane ya yi sauƙi saboda duk daga taimako daga Allah ne wane ne za a masa mummunan shi kuma ya saka da kyakkyawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me yasa saboda Allah ba shi subhanahu nasir Allahu akbar Allah ka ba mu hujjatun bayyinatun wadihatun wa sultatun qawiyya balima Allah ka bani hujja akan duk abin da na sa a gaba ya zama ina da abin da zan iya rike kaina kuma in ba da hujja ta gaskiya Na'am.
sannan kuma Allah madaukakin sarki ka bani karfi na iko ta yadda duk abin da na sa zai zama Na'am.
hakan Allah bai baka muwafaka ba sai ka shigo da gobe ka zama shugaba a ciki sai ka yi da inda sai ka kasa shi nan Hmm.
sai ka kasa deliver amma in ka nemi Allah ya baka karfi daga gare shi to sai zama wa ayyada ku bi ruhi min Hmm.
sai zama Allah ya ba ku ruhi daga gare shi shine zai karfafe ka duk wanda Allah ya karfafe shi ba wanda ya isa ya iya rawana shi duk wanda kuma Allah ya rawana shi ba wanda ya isa ya ɗaukaka shi wa man yuri illa mu kama da rubin mukri to wannan shi ne wanda an yi min da duka sulbana Allah ka bani iko na karfin hujjar faɗa shi na faɗa ya zauna sannan kuma gaba da karfin iko na yadda duk abin da ne zai tabbata Na'am.
amma ka sa abin ya rinka nan shi ne wanda zai rinka taimakon na ba ina da karfi kuma yana taimakon wani ni kuma yana cinya ba don akwai karfin da wani yana da shi a wasu da suke ci moriyar bawa wajen an yi bila duka sulfanan nasiran ya suni ya taimake ni ni ni kuma in taimaki wasu ba ya taimaki wasu su kuma su fice ni ba akwai wanda Allah zai bashi matsayi ko kuɗi ko mulki ko ilimi amma wanda su kaɗai suke amfana da shi shi ba ya amfana da shi Na'am.
to Allah ka bar abin da ni ne in amfani da kaina ni kuma in amfani da wadansu har wannan addu'a ta hada duk abin da kake yi to yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan ka rike tauhidi ka rike sallah to ka rike yawan addu'a kuma tun da Allah bai faɗi sau nawa za a yi ba kai ma ka rike ta kawai kai ta yi Na'am.
ba sai ka faɗi adadi ba kawai rabbi a da shirni mutuka da sai take ni wa akhrijni mukhra da sai take ni wa ja'alni min ladunka sultanan nasira Na'am.
kuma duk lokacin da ka ji wani abu yana kan damun ka akan al'amarinka to bayan ka yi istikhara da kuma kafin ka yi istikhara sai ka rinka yawan kan kawai da kuma bayan ka samu abun kashi da ka dogara ga Allah to sai ka rinka karanta wannan sai Allah ya iya maka jama'a na fahimta to sai Allah maka mutum sarki ya ce wa kun sha alhaqu wa zahaqa al-batil ka ce gaskiya ta zo barna kuma ta lalace barna ta tarwatse barna ta wargare inna al-batila kana zuqa haqiqa barna da ma wargare ba za ta Na'am.
saboda alhaqu idan ya zo to al-batil dole ya zo Na'am.
ba yadda za a yi a ce ga alhaku ya zo kuma albatil suna su zauna wuri guda da gaskiya da barna wuri ne za su zauna za su zauna da barna bal la tadiku bil haqqi ala al batil fa yadmahu fa idha huwa zani in dai gaskiya ta zo to dole za ta koyi barna ba za su zauna tare a wuri ne ba Na'am.
قل إن ربي يقتدر بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد إن جاء الحق يموت الباطل يزيد Na'am.
كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب بباعة وأما ما ينفع الناس فينقذ بالأرض don haka ka nemi Allah madaukakin sarki ya baka gaskiya da zaka kora maka barna in Allah bai baka wannan ba sai biyu suka zauna to za ka rinka fahimu firai da yi biyar tare da mu sai daga jin da rabin ka kasa wanda za ka ɗauka wata rana kana farna wata rana kana gaskiya to in ba suka haɗu dole ɗaya zai kula ɗaya in dai gaskiya ba ta kori ba kan to ba za ta kora ba gaskiya malamai suka ce wannan da Allah ya kawo wanda ya ce ka ce za a alhaku wa za a basu to kamar ka ce ne addu'ar da ne rabbi a jikin har Allah ya karɓa ki na fata an fahimta rabbi a jikin ne musu kalasin Allah ka ba ni shiga ta gaskiya wa a da jini musu da shi ka fitar da yin ta gaskiya kuma ka ba ni ƙarfi mai taimako tsara ce wa kulla a hau ka ce kawai gaskiyar ta zo har an ta hannu maka Allahu akbar.
wa za ka lafi da ɓanna hadari don ka za ka shiga da gaskiya kuma za ka fita da gaskiya Allahu akbar.
shi ne ma'anar ja alhaku wa za a kalma ita ba addu'a ba ce kamar tabbatar da addu'a Na'am.
na fata an fahimta za ka ita ba wai addu'a ne za ka yi ta kace ja Allah wa za ka ba lu a ka karanta wancan sai ka ji a ranka cewa lallai gaskiya ta tabbata kuma Allah ya karba shi ne ma'anar ja alhaqu wa za ka ba saboda alhaqu ai wani bangare ne na asidiku wanda ka da ni rabba rabbi a jikin ni mudkala sidiqi to alhaqu in ya zo shi ne ma shi ne wakilin wancan asidiku Na'am.
to in koyi zai koyi maka farka barna kuma daga shaitan ne Na'am.
barna ne zai hana ka shiga wurin alheri barna ne zai hana ka fitowa daga wurin sharri to idan kai wancan addu'a sai Allah ya kori shaitan din sai ya hana ka sai ya hana shaitan hana ka shiga wurin alheri sai ya hana shaitan hana ka fita daga wurin sharri Na'am.
saboda alhaqqu ya zo wa zahaqa al-batil fa za ka tafi don haka sai ka samu damar da zaka yaki shaitan ka shiga wurin alheri kuma ka fito daga wurin sharri Na'am.
shi ne ma'anar ya alhaku da zahar alba shi yasa da Allah ya tashi fassara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ta ta cewa ta tabbata bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina ya samu dama ya karantar da mutane cikin nutsuwa ne ya samu ɗaukaka da izza yanzu ba wanda yake sai hana shi yin addinin sa yana cikin haka sai wata rana Allah ya ce da ƙarshen da Allah wa rasulun rubu ya yi mafarkin da kai ne ya tabbata yanzu da ta duk ulun da masjid al-haram inda aka kore ka nan za ka koma Allahu akbar.
inna allazi farada alayka al-qur'ana la radduka ila ma'ad wanda ya saukar maka da qur'ani zai mai da kai inda kake so zuwa nan Allahu akbar.
saboda addu'ar rabbi a cikin ne mudu kala shi Allahu akbar.
Allah ka shigar da ni shigar gaskiya zuwa Madina wa akhrijni muka da shi yanzu ka fitar da ni daga maka fitar gaskiya don maka akwai barna to kun da alhaku lokacin gaskiya ya zo don haka zai sake dawo da kai maka ka shigo a cikin gaskiya kamar yadda ka fita a gaskiya Na'am.
kuma za ka gama ka sake komawa Madina a cikin gaskiya wa akhrijni muka da shi to shi ne ja alhaku wa zahaka al-batil shi yasa ya tabbata a cikin hadisin Abdullah bin Mas'ud cikin sayar bukari da musulun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya samu damar zuwa fatu makka Allah ya ba shi ɗaukaka da nasara da izza ya shigo makka da da aka kore shi a cikin ta kama aka rage karan kuka min baitika bil haq Allahu akbar.
ubangiji da ya fitar da kai daga gidanka kuma mutane da sun kore shi da zai dawo cikin ɗaukaka da izza sai zama dukkan mutanen gari da suna ƙarƙashin sa kowa da zuwa garin ya zama fursunan yaƙi in ya gada ma yana iya kama su sa duk adada da musu kai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan mu manta a karatun mu na baya sai da suka nemi su hana shi tsawarin wani ya ya dan shafi alloli to yau gashi ya dawo cikin ɗaukaka ya shiga cikin ɗakin ka'aba ya samu akwai gumaka guda ɗari uku da sittin sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya akan abun hawa da bai ba su ta kasa ba yana da kira kan sarki yana sun gurin gumaka nan suna faduwa a kasa yana ce ja alhaqu wa zahaqa al-batil inna al-batil kana dahuqa shi ne kafin da su ne saboda Allah ya kawo shi ranar da Allah ya tabbatar masa domin ya masa idhanu sidqin da ikhraju sidq ya kakkare kuma kan nan ya ya sa kuma aka kawo masu bautar gunki daga ranar da ya shafe ce ba za a sake bautar gunki ba a cikin wannan tsari kuma har yau ba a sake ba saboda Allah ya ba shi sultanan nasira shi ne tun da aka rasu bai taɓa ɓacewa ba tun daga lokacin ba a sake bautar gunki ba a wannan masallaci mai alfarma kuma ba za a sake ba in Allah ya yi shi ne da Allah ya gaya ba shi kuma ta tabbata masa har abada kuma mulkin da Allah ya riga ya bashi da sultani da Allah ya bashi zai ci gaba har ƙarshen duniya ba za a samu wani da zai zai zai tashi wata al'umma wannan bukatun wannan addu'a ne inna al-batila kana tafuka shi ne Allah ya tafi sarki ce wa nasiru min al-qur'ani ma huwa shifa muna saukar da al-qur'ani abin da zai zama waraka wa rahmatul lil mu'minin kuma abin da zai zama rahama ga mu'mini wala yazidu zalimin illa khara sai dai ba abin da ayoyin qur'ani za su kara wa azzaliman sai dai a kara wannan nazilu min al-qur'an wannan nazilu ba ne ba ta shiriya ba ce نعم
bayanin jin wannan nazilu al-qur'an wannan al-qur'an ne فاجتنبوا الرجس من الاوثان اي فاجتنبوا الاوثان ورجس الاوثان وننزل من القران هنا تذكر عن القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين أقول لك أنت ما ورقة القرآن ورقة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور القرآن ورقة waraka ce da cututtukan cikin zuciya cutar kafirci cutar munafunci cutar fasikanci da cutar shakka da kokonto da cutar jabarbarewar al'amura a cikin zuciya da cutar yawan damuwa da cutar wasu duk alƙur'ani maganin sa sannan cututtukan ganganci cututtukan da suka shafi dukkan sistem din cikin mutum alƙur'ani waraka نعم cutar da ta shafi ɓangaren kowane irin sistem da jikin mutum sistem ɗin da ke kula da harkar tafiyar jini sistem ɗin da ke kula da ta shafi tafiyar iska da gudanarwarta sistar ɗin da ya shafi tsokokin jikinka sistar ɗin da ya shafi nabon sistar ɗinka sistar ɗin da ya shafi kasusuwa kowane irin sistar a dangar jikinka a ƙwarari wa na ɗaya da cutar da za ta iya samun wannan sistar shi ne ma'anar mako shifa sannan alƙur'ani kuma waraka ce da al'amuran damuwoyi na duniya da kuma na addini duk abin da ya rikice a cikin harkar addini wa ma talabtu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah الله أكبر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فأشكال القرآن الله أكبر
sannan kuma al'amuran duniya ba sai suka rikice mu idan abubuwa suka sa al'amura ne na siyasa al'amura ne na tattalin arziki al'amura ne na zamantakewa al'amura ko da ne ya shafi rayuwar mutane ko da ba na a addinance ba to Allah ya ce waraka ce alqur'ani da mutane akan su wanda ne mana magana نعم
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه waɗanda za su iya ciro hukunci su gano daga cikin hukuncin Allah za su iya ganowa a kan al'amuran da suka shafi zaman lafiya ko kuma rayuwar yaƙi al'amuran da suka shafi da zamantakewa ta rayuwa wa rahmatu kuma alƙur'ani rahama tun daga lokacin da Allah ya fara saukar da alƙur'ani rahama ta sauka a cikin wannan al'umma kuma ba za ta gushe ba har zuwa lokacin da Allah ya saukar da alƙur'ani muna cikin rahama jama'a muna cikin ni'ima الله أكبر
tun daga ranar da Allah ya fara saukarwa a Nabi sallallahu alaihi wasallam aka buɗe sama aka fara zuwa da wahayi aka fara cewa shi'a daga ranar rayuwar duniya ta canza الله أكبر
daga ranar duniya ta ɗauki hasken da ba za ta sake yin duhu ba alhaji da duniya tana cikin jahilcin da babu wani jahilci da ya fi shi ko da jahilcin dabbobi a cikin daji bai kai shi duhu ba saboda jahilcin dabbobi sai dai su yi faɗa da kansu amma ba ta faɗa da ubangiji su amma jahilcin da babu ƙur'ani faɗa da ubangiji ake yi. faɗa da ubangiji ko ba a cin nasara shi da Allah ce wa rahmatu lil mu'minin wannan alqur'ani rahama ce amma ga mu'mini ba kowa bane qur'ani ke ba wata rahama wala yazidu man ya ila hasara qur'ani baya fara wa da ne ko sai dai shi asara haka ya zuwa su da shi amfani da ba azalibai ana ana mishi kafirai wal kafiruna hum zalimun نعم
shi yasa in Allah ya ce alqur'ani shiriya ne ko rahama take ya ce mu'mini shi yasa Allah ya ce ya ga nasu kan da kan da su mu da su da su da shifa ku da su da hudu wa rahmatu lil mu'minin maqamin alif lam mim dalika kitab la yakun fi hudan lil muttaqin maqamin sai wanda Allah ya sa yana da imani da zai amfana da shi فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وهم كافرون وأن بعض الإيمان بلغ أعظم قلوبهم وهم سعداء
قل هو للذين
فأشكو أن كان كل لديه يقوى أمثالنا waɗansu abubuwa kamar guda biyu ɗan lokacin da muke da shi kenan na farko da Allah madaukakin sarki ya ce kuka ba bayani akan fa'idar kula da wannan addu'a rabbi alhimni wa alhamdulillah kowace addu'a za ka yi ka san mene ne fassara da ma'anar da saboda duka lokacin da yi tare da haramu da yake faɗa نعم kusan fassara sai kuma Allah ya ce ka roƙi Allah akan Allah ya baka sumba shi ne malamai suke tattaunawa a kan da yake nufi da ka ce Allah ya baka sumba sumba shi ne power amma wani irin power intellectual power political power religious power wace irin power ne za ka nemi Allah ya baka wanda da ita ne za ka samu subject a kan kajin da objective kula ka za a rayuwa to sai aka ce duka ka roƙi Allah a kan Allah ya baka su ba da akwai kai ne jagora kai ne a gaba in dai an yi ne نعم
shi yasa addu'ar mu'mina shi ne wata ala lil muttaqina imama in dai ana mutane ke ce Allah ka samu ne a gaba wani shi ne ma'anar haka duk abin da kake nema a duniya na akwai shi a wurin Allah ba ka ka nema a wurin Allah sana abu na biyu da wani abu yake nuna mana shi ne idan kana neman wata fawa ta mulki ko siyasa da kake gani a wani alheri da za ka yi da kuma da addu'a da wannan aya
نعم
da cewa rabbi a cikin nemo da kalsiri Allah ka sa in shiga wurin da akwai gaskiya wa akhrijni musa da shi Allah ka mun fita fitar gaskiya idan na shiga ba kyau to gaskiya za ta fito da ni in na shiga da kyau gaskiya za ta zauna da ni in na mun shiga in babu gaskiya ma ba zai yi mun shiga ba idan na shiga kuma akwai gaskiya to zan zauna kuma gaskiya da ni duk yana cikin ma'anar wannan hali wannan addu'a وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا كما كان في تدني أبدا لكن سوف يكتشفني من لبن لدرجة جميلة بعد بعد تعرف شيء من لدنك نعم sannan ka bani sultan ka bani power nasira wanda zai taimake ni ta yadda idan ta zo da taimakon ka zan yi don in dai da ni da kai na aka bani ba zan yi نعم to wannan shi ne abu da yake kunshi a cikin wannan addu'a ta rubuce shi sa malamai suke cewa idan akwai wani abu da kake gani akwai alheri da zaka iya yi to ka je ka yi addu'a ka roƙi Allah kuma ka roƙa da wannan addu'a akan Allah ya baka nasara kuma ya sa in ka je ka yi cikin nasara na rantsa da wanda ya dace da hannunsa duk wanda yake wannan addu'a da gaske kuma ya yi ta da gaske kuma ya cika sharuɗa karɓar addu'a kuma yana neman wani abu wallahi Allah zai ba shi kuma zai yi abin kuma zai zama masa alheri kuma ya zama alherin da ya bukatar Allah ya rubuce shi a kai saboda Allah da aka yi wannan addu'a sai ce wa kul ja'a ka ce kawai ya zo alhamdu ta tabbata wa da haka al-batil wa ta tafi idan ba ka kana yin duka an fahimta saboda rabbi alkini nema ne نعم وأكرمني نيماني نعم.
وجعلني نيماني كل ذلك وكل جاء يا رجال يا رجال وأنا ما جاء الله أكبر كنا فريتا فأنت أتكبر إتشي wannan yana nuna mana muhimmancin duk yadda aka yi addu'a to ana bukatar power and force na enforcement da sanction نعم da dukkan wanda yake da wani karfi a hukumance don ya tabbatar da abin da aka yi addu'a addu'a kadai ba ta yi aiki sai akwai aiki da jama'a نعم ce da Allah ya hada duka biyu ya ce ka ce Allah ka yi mun sannan Allah ka ba ni damar da za a yi sau da Allah ya tashi ai akwai asbab na rayuwa da Allah ya sa duk in za a gyara abu kaza wani ya Allah zai kawo ya gyara ba ba ko za a dubo ba to waye wata sai Allah ya yi sai Allah ya kawo shi ta yi kai ne ta yi wani ne to addu'a sai da za ka samu damar da za ka yi نعم wani shi yake nuna maka muhimmancin ƙarfin hukuma wajen tabbatar da gaskiya saboda in hukuma ta yi sulfa ta zama sulfa na zai ku za a ja alhaku ba za a san ba نعم za a tabbatar da gaskiya kuma za a kawar da barna نعم
wanda yana daga cikin dalilan da yake sa ake son samun mutane nagartattu masu tunani mai kyau akan addini da rayuwa da al'umma da wayewar ta addini da wayewar ta rayuwa akan su zama suna cikin gwamnati da za su iya gyara halal da ke ciki. so da a samar da ja alhaku wa za a kalma
نعم wanda kuma yana nuna maka muhimmancin hawa da gwamnati take da shi wajen tabbatar da dokar Allah. Inna Allah yanzu bin sulfan ma la yanzu bin Qur'an.
نعم Allah yakan iya tunkuce wani abu mummuna ta hanyar gwamnati irin abin da inda Qur'ani ya ba zai fitar da shi ba. Inda da Qur'ani sai dai kai wa'azi kamar sha a balyomen kamar sha a balyomen ba ba in gwamnati ta zama ce wanda ya ga dama ne wanda ya ga dama ne ne ba kai mana za ka kuma ka sani dole ne in gwamnati ta yi kan kowa ne shi Allah ya kai ba zai ce wanda ya ga dama ne wanda ya ga dama ne ka ga na Qur'ani ne amma da gwamnati ta dole ne gwamnati za ta gaya maka ne alƙur'ani zai gaya maka ne a kan kaji gari amma gwamnati za ta ce in ba ka ji gari ba za ka ji gurgu shi yasa Allah mana kuɗi ta iya saukar wa da mutane hawa guda uku da sulfatul tashrik da sulfatul qada da sulfatul tamthil shine da legislative power da executive power da kuma da kishiyar ba waɗannan ƙarfi guda uku su suke riƙe al'umma waye ne tsarin doka waye ne tabbatar da dokar ta yi aiki a kan waye kuma mai kunshi a tsakanin ku an samu rigima tsakanin mutum da dokar waɗannan bawa su guda uku dole sai an same su kafin gwamnati ta ce shi ne Allah ya ce duk ya saukar da su لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد نعم وأنا أول دور سوري على يتوكلنا قاوم بلا سيد إلى قلب نعم
أرسلنا رسولنا بالبينات من أيقوا مزلنه تشريع تبسم بيننا نعم وأنزلنا معهم الكتاب سيبقى سوكا مسؤول الكتاب إذا بشير source of their limitation نعم
kowane annabi an ba shi littafi sai Allah ya faɗi tsarin mulki ya yake so a yi ya yake so kar a yi sai Allah ya faɗa wannan shi ne source of legislation نعم
shi ne wa anzalna ma'ahum kitab نعم wal mizan Allah ya ce ta kwata da ciyar ko ya kwata da mizan da da shi ake raba tsakanin daidai da ba daidai ba mizan da ake nufi a nan ba wani mizan ne irin wanda ake zuwa kasuwa za ka ce nama a auna maka a ga kilo nawa ba ne ba shi ne mizan ba ana duk abin da yake raba ya hukunci tsakanin wani da wani shi ne mizan نعم
uba idan ya ga su ne laifi waye ne raba ce kai ne daidai kai ne ba daidai ba ya raba su waye aka ba shi jagorancin ƴaƴanka a gida shi ne uba don shi ne mizanin gida Na'am.
waye aka ba shi jagorancin matansa miji don shi ne mizanin a gida waye aka ba ta kula da ƴaƴanka da abubuwan cikin gida uwa don ita ce mizanin a gida waye ne aka ba shi shugaba a makaranta shugaban makarantar shi ne mizanin a gida Na'am.
wane ne shugaba kuma a ƙasa gaba ɗaya shi ne mizanin su sannan an yi kotu wane ne mizanin shi ne alƙali don haka wannan mizanin shi ne abin da ke raba idan an samu tafiya da rigima tsakanin wani da wani a ce a raba wani ne ne wani ne ba daidai ba wannan shi ne wa an zana ma'amun kitaba wani miza Na'am.
kaga an samu judicial power Na'am.
saboda shi yasa Allah ce da umma nasu da kis don mutane su zauna akan adalci kaga adalci ko akwai ne ake tabbatar da shi Na'am.
da Allah ce wa an zama shi ko kuma ka saukar da karni karni ba ki kuta ke Na'am.
saboda wanda bai ji ba to zai ji ba ki kuta ko wani yana jin tsoron ba ki kuta zai ji ba Na'am.
wannan karnin waye ne aka bashi sojoji da ɗan sanda suke hannunsa suna executive power ba ta hannun alƙalai ba ta hannun legislature Na'am.
waɗanda aka ba su suna executive ba ka cin executive na kaza shi ne kuma shi ne kuma commander in chief ba ka harkar tsaro tana hannunsa da shi ne ma nan alhaji sai Allah ya ba shi kalmi da suke hannunsa don ya buga hukuma ba duk wanda aka yi shari'a aka ce kai ne daidai kuma yake daidai sai ya fara masa sai kuma ya kuma tsoro ko ta ce da su waɗannan powers guda uku su ne abin da Allah ya ba shi wannan ayatul suratul hadid amma yasa Na'am.
to idan mutum ya samu Allah ya bashi ɗaya daga cikin waɗannan guda uku kuma ya samu ya yi daidai ya samu sulbanin nasir to shi ne Allah ya ce Allah ka ba da sulbanin nasira ka ba da power amma wanda za ta zama tana da taimako na da zai iya yi da abin da yake so ya yi da an fahimci wannan da kyau shi ya sa idan Allah ya so sai ka ga ya ba mutum ɗaukaka a ɓangaren da Allah ba da mutum sarki ya so ya ba shi ɗaukaka a ciki. Shi ya sa power ta gwamnati sai ta iya sa a yi sallah irin power da liman da malam da masu wa'azi a kuma yau za su iya sawa. Allah zai ne in makkan namun da tsari a kafin shara. Kai ta wa'azi a kan zaka ba za a bayar ba, amma gwamnati ta sa baki wa ake wuce zaka. kyakkyawar umarni a kan alika yin kyakkyawar ra'ayi ba amma kuma tana yin wa amaru bin mako da ta cewa ba za ba kyau ba za a bani ba za a kuma gidan giya ba za a kuma gidan mata ba za a kuma wace ce ba amma kuma tana cewa a rufe wani abu anil munkar da Allah ta wani lafiya a fatar rumu saboda haka wannan ifaba da za ta yi da su tsamun nasi ya fi karfin abin da malamai za su yi na fata ana fahimta shi ne sai Allah madaukakin sarki ya ce kuma وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين a cikin wannan akwai abin da yake nuna mana fa'ida ta alƙur'ani a wajen wahaya wannan kuma mun sha faɗa ga kaɗan daga cikin ƙarin bayani Na'am.
hadisi ya tabbata daga nana Aisha Allah ya kare da na gare ta wanda yake cikin sahih Muslim duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ciwo ko su da cikin iyalansa su da rashin lafiya to yana karanta kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas sai shafa a cikin sa sai zama mata kamar ya sha magani Allah.
haka yin iyalansa ba su da lafiya sai ya karanta musu sai ya shafa musu ta ce da ya yi ciwon da na azumi da ba zai iya yi da kansa ba sai in taro hannunsa sai in karanta mata sai in shafa masa jikinsa da hannunsa Allahu Akbar.
haka kuma ya tabbata a cikin hadisin da na Aisha kamar da Ibn Hibban ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo ta ce masa ya Rasulullah ba na da lafiya shi ne zo ta tafi na Aisha ta ce yi mun ki ba ni magani ba ba ni da lafiya sai an yi sun sanar ce hamdi hadi kitabillah yi mata jinya ta littafin Allah saboda haka ayoyin Alƙur'ani suna cinya da ciwo da kasari banda jiya na cututtukan zuciya da shi babu ne ba su zo kuma alƙur'ani magani ne a kan cutar da gani Na'am.
idan kana so cikakken bayani akan wannan ka karanta littafin zamu ma'ad a cikin mujallar na hudu ibn al-qayyim ya yi dogon bayani akan yadda alqur'ani yake zama magani akan cututtuka masu ban mamaki ya ga kalto labarai masu ban mamaki bayan ya kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da misalai kuma daga wurin malamin sa shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya Allah ya tsara rahama yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin magani kala uku akwai maganin da yake da alƙur'ani akwai maganin da yake na asalin jinya da muka saba a sha magani ko a sha ko a sha ba ko a yi wanka ko a yi hayaki an fahimta akwai kuma maganin da zai haɗa duka duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su gwargwadon wanda irin ciwo ne akwai ciwon da kana ji wani likita za ka yi akwai ciwon da kana ji addu'a za ka fara akwai ciwon da za ka je likita kuma a haɗa da addu'a نعم ana fahimta yake da ba da cikin abin da shi yasa ba za mu faka da zaciya nan نعم
ya tabbata a cikin hadisi a cikin sahih bukhari da muslim hadisi ba musu ne da rubutu suna hanyar tafiya sai wani sarki a cikin wani gari da ba na musulmi ba suka hana su gudu suka hana su gudu suka kore sai suka zauna a mutu sai sarkin wani abu mai dafi sai ciki shi ko ba ciki ko kuma نعم
sai suna ta neman maganin suka yi za ka lura da akwai lokacin da za ka kai wanda dole sai dai addu'a zalla ba magani kana tafiya a wani wuri a cikin duhu sai maciji ya tsare ka kawai zai tafi baka ga macijin ba baka samu damar da za ka yi waya ba babu kowa a wani gobe mai za ka yi haka dole sai kuwa alimani to ka gwada wannan ka gani kawai sai a busa ilimin kudin shi a kawo shi muna da magani yanzu kawai sai karanta masa fatiha fatiha dalla akwai wanda bai iya zuwa cikin ku
الله أكبر ba ba da miya gudun yaro الله أكبر kawai sai karanta masa fatiha yana karanta masa fatiha a wuri kawai sai dabin ya fata sai kawai mutum ya tashi ya kuka kafa sun jiri
الله suka أكبر ce ba ne ku ya ku kawai za ku ya ku sai a bamu a tumaki guda arba'in الله أكبر suka kawo aka canza da kuma suka kama ya suka tafiya ba الله أكبر ya dawo madina a nan sallallahu alaihi wasallam aka ba shi labarin ce ba za mu taba kuma ki da basai mun tambaya aka tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce me kama da ce fatiha da karanta mata yace wa yuhi ta anna hamudiya ba ba ko wannan lakarin الله أكبar sai fatiha da kan ce الله ga أكبر dan kuma kowa ya yi ku dauka kawai da dan fatiha a kabara an yi kabara sallah a zaha gaba da fatiha to ka kina mai da fatiha da الله أكبر
shi yasa kan kuma da yayi wato hadisi daga annabi na Abi Bakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu dawati qur'an الله أكبر wani bincin magani gaba ɗaya a duniya shi ne alƙur'ani
الله أكبر
akwai bayanai da yawa a cikin kanin yayi wanda suke nuna hanyoyin da ake iya bin da ƙur'ani don hannun magani don daga cikin hanyoyin shi ne ka karanta alƙur'ani sai ka yi ta wasu da shi ka ce ya Allah ina roƙonka albarkacin abin da na karanta na waɗannan hanyoyi Allah ko waɗannan sunoyi ko alƙur'ani da na sauke Allah ka bar lafiya ko ka ba wa wani ko wancan lafiya. Don ka dubo hanya ta biyu ita ce a karanta ayar Qur'ani ko sura a cikin inda abin ya same ka kamar ciwo kamar dafi kamar wani abu ba karanta fatiha ko wani abu a cikin wurin نعم hanya ta uku ita ce a karanta a ruwa sai a sha ruwa نعم hanya ta uku ita ce a karanta a cikin hannu sai a shafa ciki kamar da wanda yake zazzabi aka gama wani wuri zai kama ba to zai karanta ne a hannunsa sai ya shafa ciki نعم
sannan hanya ta gaba ita ce a rubuta shi a rubuta aya sai a shago ya za a rubuta akwai wanda za a ɗauki kamar a cikin idan ƙwarya ce wanda za a iya yin rubutu a kai sai a rubuta fatiha ko a rubuta aya sai a zuba ruwan a kai ya wanke shi da aka za a iya kuma rubuta a kan ganye sai a tsoma ganyen a ciki sai a sha
نعم na fata ana fahimta wannan suka shekul islam ibn taymiya ya faɗi su game da ibn qayyim ya faɗa a cikin zatul ma'ad ga misali shekul islam ibn taymiya ya ce wanda yake da ciwon wanda yake da ciwon hamu a ruwa jini ya ƙi ya ƙi tsaya ba ya ce a rubuta a kan goshinsa wa kila ya arzubula ma aji wa ya tamamu akali wa bidiban mamu wa kudiya abu wata wa kalan jindi in aka rubuta mata a cikin goshinsa ya ce jini zai tsaya Allahu akbar.
ya ce wanda yake da ciwon haƙori haƙorinsa musamman al'adara Na'am.
ciwon ya yi tsanani ya ce a rubuta masa bismillahir rahmanir rahim sai a rubuta walam ma sakana fil layli wan nahar wa huwa samiul alim akan kuma kun ta daidai ne ke hakurin wallahi hakurin da zai da ciwo ya ce wanda yake da ciwon maruru a rubuta mata akan wurin wajen tsanon naka hannun jibali وقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى بها عوجا ولا امتا يجي والله ما كنت زي بشير فما ابن القيم يجي duba ya yi daga ina a kan sai abu da su ci ba.
Na'am.
Ya ce ku duk da faɗa tare da cikakken yayi ya karanta ko da rubutan ko yayi tare da cikakken imani Na'am.
tare da cikakkiyar sakankancewa da yaƙini Na'am.
an bari da ko tare da kuma tsantsan miƙa wuya ga Allah daga cikin zuciyar shi ne abu da ke fita wa wajen rubutu ba Na'am.
walakin yana da rubuta kawa da ko sannan kuma mutum ya yi tare da wato babu tare da cika shahudan da za su da za a karba bai yi wani abu da zai sa ya musa wani sharadin ba Na'am.
ya ce duk wanda ya cika wannan ya ce to wallahi zai tabbata gare shi ya ce tun wani lokaci da na tafi umra ya ce ina ciwo na rasa likita na mai duba ya kan wajen tunana ya ce kawai sai na yanzu ba kan gidan Allah sai na tsaya na kasa tawafi ya rike ni sai na ɗebo ruwan zamzam sai na karanta fatiha na sha ya ce na karanta sau wani adadi na sha kawai sai na ji na miƙe kamar ba taɓa ciwo ba ya ce daga ranar sai na gane duk ranar ciwo yake to tattara likita na zai ce ya haƙuri na samu kyauta daga wurin Allah to gwagwadon ƙarfin jirgin ka yau din nan muna tafiya da malami na wata sai nake muke tare a kan wannan aya sai nake ba shi labarin wani abin da nace na taɓa gani a almasjidul haram a kan wannan sai ke ce shi ma malamin sa shek muhammad bin abdullah zarban zarban Allahu ya ba shi labarin cewa akwai wata ƴan uwarsa da take da ciwon kansa ya ce ta yi magani ta yi magani na zo an rubuta cewa daga da mutuwa za su kawai ta ɗebi ruwan zamzam ta karanta fatiha ta sha shi ke nan sai ta warke daga wannan ciwon kwata-kwata kuma aka yi shi a karanta a jikinta waɗannan duka da muke yi nan ba ta tsuniya ba ce gaskiya ce amma ba kowa ke wa aiki ba sai wanda ya cika sharuɗanta Allah ya samu zama cikin waɗanda suka cika. Domin ban cika ba, ina neman Allah ya samu cika. Don ka wani damuwa su samu da zumi dana. Allah ya nema ni. Allah ya ba ku lada. Allah ya ku lada. Sallallahu alaihi wa sallam.